الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da a wannan yini na ashirin sif ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas wanda ya dace da yini da sha takwas ga watan ta shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da takwas. A jiya idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da arba'in da tara. Yin kenan da wannan lambobin ne na ba daidai ba kenan. To da goma sha tara yin zama da yin da ashirin kenan ko? To kafin haka akwai wani wanda ya tambaya ya kuma nace cewa da Allah ya ansa maki yana magana ne kan halaccin karanta alqur'ani da wani yare daban ba larabci ba kamar ka karanta qur'ani mai girma da Hausa ko da wani yare daban shin ya halatta kuma idan mutum ya yi wannan za a ce ya yi karatu in shi al'amari shi ne baya halatta karanta qur'ani da kowane irin yare dole sai da larabci وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين اللسان الذي يلحدون إليه آدمي وهذا لسان عربي مبين يرسل لا يتذكر القرآن باقي على تذكر القرآن دولي ياري دبان وان دبا لا رسيبا أنزلناه yanzu ba zai yi wa izuwa matsayin ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmi din sai in ce dukan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu mai kirama mai jin kai kuma da kira ranar sakamako gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako ka shirya da mu tabarki madadaci wannan ba shine in jinan sarrafa lokaci ba to wannan idan na haka ya kasara ne ba karatu ne ba karatu da bana ba kasara da ba haka dole sai mutum ya koyi karatu yadda yake a larabcinsa abu na biyu shine waɗanda suke karatun Qur'ani ta hanyar translation wato bakake na boko waɗanda za a rubuta kalmar larabci da su mutum ba zai iya koyon karatun Qur'ani ta wannan hanyar ba dalili a nan gudu shine harshen larabci yana da kalmomi da harfa waɗanda babu su a wani yare na duniya sai a larabci da yanzu misali ka ɗauki harafin غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan suke rubutu na transliteration suna rubuta ɗaya gaske in ka zo kan ta fara da ita ba ba sai da ke ta wani tsarin ya kame da ita in ka zo in na akwai na da kauka so harafin so an an da nan to idan ka zo zai rubuta ba sai da shi in na akwai na da kauka an mutu da ta mutuwa wannan babban da hukunce hukunce na karatu wanda ya tafi nuna wanda ya tafi nudu wanda duk rubutu na karatu su yi abu da zai yi dole sun fi na koyi baƙaƙen yara sun da sun yi da zai karanta fata a daidai da sun yi da zai karanta surori daidai da tsallar da yau kuma ba wani wahala alƙur'ani ubangiji ya hore da kowa da kowa wanda ya sarrafa ƙur'ana su fi kai alimin mutum ya sarrafa mutum ya sa alimma zai koya zai iya amma yanzu ka fara da kawo da sai da ne maka wata wata wata ya amma idan mutum kan mu ba zai fara da mutane duk wani wanda wanda suka tafi Qur'ani ba da kan kalmar larabci ko ya amma da kuma da da da da da da da da da amma ba san su ko da shi ya karatu wanda kowa zai ya ko ne ke karanta da ya tabe da da ayin kai dan kasuwa ne kai dan boko ne akwai yin boko da ma da da ba da ta iya koyar da Qur'ani ne to ya da su da ko ya da su da duk ya yi so su yawa gaba da abin da duk ba shi ne sa al'umma a mutunta da ta da kawo yin cewa za ta iya ta samu malami ta samu lokaci abu ne mai sauki ta abu ya mutum amma idan ya raba cikin su za ka wadatu da sauki su yi kuma yadda za ka yi karfi ba ne bai san da bai kuskuren da za ka biya ne da za ka yawa ko Allah ba ta mutum yar wani akwai abu guda biyu da zan mamaki shekara sun fi kuɗi na zaune a kan sai ga wani basuri ya zo nan ba a sai ana kuma ina ya ba wani ba ko fara farko abin da fara tunani ne mutum ka zo da wani fara ba duniya sannan da wani yayin nan magana yanzu zo ne muka shiga ofis ina a makaranta muka zauna ina tunanin me zai zai da zai fara yin makaranta shi ne muka shiga wannan da zai tsara labarin da yake ne shi ma yake ne a wani kamfani na gwamnati ya zo na
hutu na wata biyu to sai ga ya kamata yi kwana arba'in na hutu din a cikin Najeriya ya zagaya ya inda musulmai za ka ga ai musulmai suna arewa ko musamman ma kan mai duri su ka so ya ka sai da ra'ayi to kuma cikin inda yake zama ya ka kawo su abin da ya fara mamaki a wannan lokaci da musulunta da zuwa lokacin da yake magana da shi da harkar larabci shekara biyu da kai amma ya hanzu ko Qur'ani kuma ya yi larabci shi ne lokacin annabi ya maro idan Allah ya yarda ko ya ce bai gida bai iyali na irin abin da muke ci shi ma masara ne ku ga shi da shi an mu da farin ciki a cikin bayan magana bai ne yi ne dai da wasu sa da ke karanta duk kuma yi ne dai da wasu sa da ke karanta dole ne sai da mutane da ya mutu jawabi a masallaci da magarba da manyan manyan dokokin da su wani da CSC wani da kamar da su wani da menene amma sun kasu fahimta su Qur'ani suna ganin da su mutu da ce to ga wani shekara biyu da mutu sai ya kuma kuma ɗan da ne ƙolo lorwa ya wani ya sai ya kuma shi wajen suka sa yunwa cikin wajen suka sa yunwa na bayan lokaci a koyi ba wanda ya sani sai sai shi sai Allah ya zo ya fito so su sai an ne shi saboda an ka ɗauka kawai dan gaita ta cikin lantar da an zo kuɗi da ya sa na yunwa ko kai ma ka ce ko kai wani soja ne ko ɗan sanda ne ba za ka yi ƙarfi ba ne sai ka raba ne ko Allah ya yi yanzu za mu tashi aya ta ɗari da ashirin kenan na ta abu guda biyu ko abu na biyu shine wanda ya da sura bakara da Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين فأتولي عنه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إن إبراهيم للي النبي إبراهيم عليه السلام كان أمة يا كأنتي الأمة قائدا ما يطاع لله وأبنجي سبحانه وتعالى حنيفا dan ya kasance a kan mai kai kan addini shine addinin musulunci wanda ya bauɗe wa dukkan wani karkatacciyar hanya zuwa ga hanya mai kai zuwa ga Allah wala ya kuma min musriki ko bai kasance cikin musulmai ba su fa biya wa gaske nan su ba kullu inna ibrahima kana ummatan kada dai kenan qanitan lillahi fi hanifan uku wala ya kuma min musriki su ba kullu annabi ibrahim ya kasance al'umma da shi ne wani zama alamai suka ce menene ake nufi al'umma lafazin al'umma a nan gurin yana nufin al'imamun ladhi yuktada shugaba irin wanda ake koyi da shi saboda kyawawan halayensa saboda manigartan halinsa wannan suka ce a'a duk mutumin da yake koyar da mutane alkhairi to yana zama shi kaɗai al'umma ne domin jariyar al'umma tana rayuwa ne da karɓar sakonsa na karantarwa da idan malami ya lalace sai ita ma al'ummar ta lalace idan ko malami ya gyaru to kuma sai al'umma ta gyaru yanzu kila gyaruwar garin Maiduguri yana bukatar gyaruwar wadansu hankakan malamai guda hudu ko guda biyar in duk suka gyaru sai duk gari ya gyaru in ɗaya ya gyaru yanzu akwai saura ko gyara bukatar su gyaru kafin sauran su gyaru in an samu biyu kafin su sun ya gyaru haka haka haka haka sai sauran su gyaru saboda shi malami shi na ɗin ba ya da ba da malami an kasuwa yana da malami minista yana da malami kwamishina yana da malami ɗan siyasa ɗan makaranta ya tsara kowa yana da malami to idan malamin nan zai ɗora waɗannan mutane akan tafarki madadaci shi kenan an huta amma idan ya mutu wala wala a dini to zuwa sai su yi wala wala a cikin siyasa su yi wala wala a harkar kasuwanci su yi wala wala a lakarin da suke a university su yi wala wala a harkar likitanci sai duk rayuwa su lalace haka gyaruwar malami gyaruwar waɗanda suna gyaruwar al'umma shine kana ummatan duk shugaban da ake yin koyi da shi shine ake kira umma dan rayuwar al'umma tana da idan gyaruwar ta kenan kaliban lillahi mai da'a ne ga ubangiji saboda da ake bukata mutum ya zama dole da alƙulu shi ne kasar ke fa'a dole da ayyukan Allah dole da ayyukan nafila wannan dole da cikin su zaru na wa'adi na duk ma suka yi Allah ana kasar sun saka hadisan wato a kan addini ke yake har kullum ana kan kai musulmi a kan da akan manufarka wato ya kasance duk wanda ya ga wato kullum ya kan da launinsa wanda ya ga ruwa ya kan da launinsa kowa ya san cewa menene manufarka a rayuwa ba a saka da harshe biyu ba a saka da addini ba a saka da kwana da ba an saka da su guda ɗaya ne har da sai ba abin da ya kauta hadisi mun yi tushe ya kan yake ba da wani musulmi wanda zai zato yanzu musulmi idan kun ce ba zai ci amma ya yi haka ba zai ci ba musulmi ba ne idan ya yi da kasuwan martabar musulunci ta hanyar matsayin da yake ci a rayuwa kuma ya fara a ce masa shi kan kitabin addini shi ke sai ba ya mata da cewa yaran turai a yau idan sun ce dan kitabin addini ba wai sun fi talawar ma da shi ne Allah zai idan ne kiyama ne da tahajjudi duk wanda sarrafa ne a yaran turai a yau amma yan kungiyar tarihi masu yaƙi da gwamnatin ƙasar Sri Lanka wanda in sun kama magoyin bayan wani gunduwa gunduwa suke da namu wannan duk ƙasar Rusu bane ba. Abin da ke faruwa a nan aure tsakanin yan Protestant da yan Catholic wannan ke kuluku ne a rufe gidaje a jefa mamai wanda zai fasar Rusu bane ba. Wannan ba su ne bane ba, ba yin addini bane, ba an zaman lafiya bane, ba ya da gwamnati bane ba, tun da ba ka da ƙasar zuwa ga amma kai idan ka tsaya annabi an zuci ka ce gaskiya ko mai an yi da ai sallah kan lokacin ka ai azumi a lokacin ka a babu damar ai mai a babu damar da ta ce ka ta ta to shi ne baro ka idan ka mun yi zuci ki su Allah zai ma ka kan da ya ira koyi idan ne ce kana ko kana da ku zo a cikin dare da ba ka cikin dare da kan ka fada amma ne ce kana mun yi ko kana da shi Allah dai shi mutum da ma ali ko ne ma kai da ma ba a yau da kai ولم يكن منهم تلك بابا على مسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أهل عن أمتي ويقولان أني ما من أقول جدي مكة إذ تبعهم ألا يا دعني وهداه لا تريد في بلاد رب المستقيم سوى
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
وآتيناه في الدنيا حسنة tun ana gidan duniya mun ba shi sakamako kyakkyawa shi ne haka yanzu sakamako kyakkyawa shi ne malamai suka ce addu'ar da Allah ya karɓa da yake wani an ne da samun sirrin fil akhir ya wani ne samun harkan gaske a cikin mutanen da za su zo baya a cikin gaskiya ma'ana duk wanda aka ambace ambace al'anar Ibrahim ya ambace shi alkai duk wanda zai ambace sunansa sai dai ya shi amma ba ya kusa to shi ne ana nan sai duniya haka wa inna mu fil akhir lil muttaqin sannan shi a ranar da kiyama yana cikin tare a bayi kalmar salihai idan an kawo shi ta kai da annabawa da waliyai da dukkan wani bawan Allah marko na miji a da ko a yanzu ya ce sunan da kawai amma kalmar salihai idan an hada da kalmar an annabawa al-anbiya ko annabiyyu a cikin aya daya to sai salihai da kuma annabi daban sannan al-anbiya kuma da kuma annabi daban Allah ya yi mutum illa wa rasul ko la ta allazina an'ama Allah alaihim min annabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin kaga nan annabiyyin wani abu ne daban as-salihun kuma wani abu ne daban ne صيغه النبيون هي افضل درجه عند الله من الصالحين. اما انا كنت عندي الصالحون وانهم في الاخره لمن الصالحين. لكن هو اللي يقول لك ثم نرايوت ثم نرايوت النبي يجب ان يتوقع مسلما والمسلم للصالحين. لا قال لك لانه وليه يقول لك ثم نرايوت ثم نرايوت كلمه الصالحون على ذلك قال ان رواه هذه كثير من الناس.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
ثم أوحينا إليك تنم وهي يسوع إليك وقال أن محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا كيما تبع دين النبي إبراهيم حنيفا حال كفن سورة من سجن أدين من دون وما كان من المشركين annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance cikin masu wato shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato sai shiriyar annabi Ibrahim ji alaihi salam wannan kuma annabi suka ce ta babin tauhidi wannan kuma annabi suka ce a'a aqida da mashari'a da abin da annabi Muhammad ya ce shi ne abin da annabi Ibrahim ya ce wannan suka ce sun yi tarayya ne cikin mafi rinjayen da suka kuce sun ce annabi ya ce mace da al'amura wanda shi ne aka babban da annabawan shi yasa Allah ke yawan maimaita jin addinin annabi Ibrahim kuma zama annabi Ibrahim shi ne ya kama ne shi kadai ya ce ya yi imani da manzon Allah aka zo aka kama shi za a ce wa Allah da in wani zai maka kawo da ya zara biyu zaro shi ne ya kama shi da ya kama ya tare aka kama shi aka ce har yanzu ruwan da ruwa da aka shi zuwa ba shi kuma da aka yi ne ba kawai abin da ya ce hasbun Allah wa ni bar wani Allah ya kunna ranar kuni barkan wa salamu ala ibrahim wa hadu bi sayyidat wa sallallahu alaihi wasallam ونسيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وكانهم امنون يسيرون بامرك واوحينا اليهم الى الصلاه واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين فاعتمدوا رسولهم ان الله يوفقهم فاعتمدوا رسولهم حسبنا الله ونعم الوكيل أهل وضع تدعون يسني سنية الأمر shiryar da mu al'ummar Adam sallallahu alaihi wasallam cewa ne yake shiryar Annabi Ibrahim saboda tsayawar da aka manufa ba abin da yake tattare da shi na wahala ko jin daɗi daga kan manufar nan da ake da shi mai manufa da mutunci kullum manufa mutunci daga wannan kare da wata mutunci ne dai wanda ya zama ba mutunci ne daga wannan ba ya zama mutunci zai ba amala ce na saboda mutunci nan shi kan ka tsoro da kamar na maka amma manufar mutunci ba za ta tafi wani yare ma'adalinka to sai ya jawo da wani aiki tare wannan manufar da ta sai an uwansa ne yana jin da yamma amala da kai amma in yace zai kama in kama da kai musulunci yake gaba to za a samu kare a dan saboda kasala ka dan saboda rawanin ka dan saboda rikin da tantar ka ko ba ruwa da yan wanda ka ko a wata ka sai manta da kai da ka ko wanda zai kawo da musulunci to ne shi nan man kai ne ake so ko ya إنما جعل الصبر على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
إنما جعل الصبر sannan an mayar da ranar a kada ta zanzu ranar hutu na mako kawa ana da fi na da kofi da waɗanda suka yi tsakani game da ranar da suka dace su ne yahudu su ne da fara annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mu ne na farko a mu ne na ƙarshe a wajen tsorowa amma mu ne na farko ababen gabatarwa a ranar tashin kiyama an gane ku yake saboda mene ne ranar da aka zaɓa musu da zanto idi na mako ita ce ranar juma'a sai suka saba yahudu sai suka zaɓi a gaba nasara suka zaɓi ranar lahadi idi mu ko sai Allah ya ya ya shirye da mu zuwa ga ranar da kowace da zanto shi ne idin mu na mako shi ne ranar juma'a shi ne an mayar da ranar da aka zanto ranar mako ranar hutun mako ranar idin mako abin da zai zaɓa da kofi da waɗanda suka yi tsakani cikin a gaba cikin juma'a da suke tare shi ne وإلا الله لا يحكم بينهم يوم القيامة للي قلبه تعالى ذي الكلسة فكانوا قرانا ذات القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أسلم من الزوجة الشيطان أرباني أتفاق والبابوية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
ادعوا إلى سبيل ربك كي جاءوا بكفرة أبنجد كبير حكمة بهجمة والموعظة الحسنة لكي توادي تجاوى وتعلم بالتي هي أحسن ثم كي نصب قوة إدعائية رسول بالتي هي أحسن يعني أبو تنجيك في مجيئة yana zuwa da wani da ubangiji yana da wannan matakan guda uku abu na farko al-hikma to shi ne suka ce al-hikma shine al-kalamu layyin magana da dada ita ce Allah ya fara su da annabi sa in zaba ila fir'auna innahu tagha fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru Allah magana da dada sai mai kyau ba gaji ba aiki to wani shi ne kuma ila da hikma da dada annabi Musa ya fara aiki ya da dada wannan إذ عمك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى إنه يجوز مثلا الجود عمك إلى أن تزكى إذ قال الله وأهديك تتقوى بمجلسك كما أقول في ذلك كذلك كذلك وأهديك إلى ربك إن تريد تزوى لكبرك بمجلسك إن كل على أركانك بمجلسك فتخشى تزوى بصوت ربك ذلك هذا الأمر ويجي المسائل فرق الوقت kuma irin mutanen da ake wa irin wannan amfani da matakin farko su ne jinsin mutanen da suna son gaskiya amma sun da suke ta. Ita ce so da za su sami da za su yi fita a kan kawai to irin waɗannan duk lokacin da za su kira su kira su ba ka bukatar zaki ba ka bukatar gawa a su ba ka bukatar sunna an kawai zai yi. Wani mawuƙi da hasana mataki na biyu kenan kyakkyawan wa'azi kyakkyawan wa'azi shine wanda zai koyi at-tarhib wa at-tarhib at-tarhib wa at-tarhib ka tsoro da su ka kwaɗai da su aljanna wannan shine kyakkyawan wa'azi yanzu na da su labarin al'ummatu da suke wanda suka saba ma Allah ba abin da Allah ya musu yanzu na da su tsayuwa da Allah ba biya yanzu na da su tafi kiyama da abin da ke cikin talawa na halu يوم القيامة تذهب كل مرضئة عما أرضعت وتذهب كل ذات هم لأمرها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إن الأمر لله وإن أي amfani da wannan bi mu'jizatul hasana wajen kira su su ne jinsin mutanen da suke son gaskiya amma a yanzu suna kan wani fata kuma tsammanin su wannan fata shi ne gaskiya ba a kan da suka faɗa musu su suna da wani su ke gaskiya ko da gaskiya ko wannan madadin wa duka ko dan zafi zafi kuma da wannan Allah da tarihun billati hiya ahsan sai kuma za ka yi mujadala za ka yi mukabala in ka ba yi mukabala billati hiya ahsan da hanya mafi kyau su wani ne ake mukabala da su su ne ɗalibai wanda sun san abin da suke kai bayani amma sun ji ji da wani ruwa a kan fata ba dan komai da kuma dokari ba da suke samu da duniya irin wannan tafiya da ayayya tunda su Allah ma ba su yi ikirari da kai ba su yanzu da duk wani abin da zai yi gida da kama amma ba ya mun da aiki da yanzu suke koya wa mutane wani abu daban to wannan in ya gama ku nufi ban ƙarya ko ku nufi ban ƙarya ke tuma na da mana kawo ruwa da kawo da hadu da hana su sun su tashi duk da wannan annaba da galibi dan tabbatar da wannan bayani shi yi duk da ake tsakanin annabi Ibrahim da mutanen sa tsakanin annabi Musa da masu kafi a gaban Fir'auna tsakanin annabi Musa da Fir'aunin kansa duk wannan shi mai ba wai da Fir'auna bai san Allah ba Fir'auna ya san Allah in dai shi kai dan lokacin da yake annabi ta zo ya rubuta sako sai da in dil abin da ya mu ta musu ba ta zaman ko shi ya ga wani ta rubuta ta zo a rubuta ne a zo a dan sai annabi ta ce la ta alim kama anta la haula illa rabbus samawati wal ardi ka ko ko ya da cewa ba wanda ya so ka da hujjoji da rubuta sai ubangiji da umma ubangiji da na wallahi kuma ya so ka da umma sai mutu ka ga wannan na shari'a da kuma da ji ko ya da ji sai yi ya yi wani wanda ya san gaskiya ya ko kowa ya kai wa Allah cikin da kama sai da inda in ya kama to wannan jarin jarin da ke kullu da ke a kan an yawo ido idan ya zage ka ya zage ki in ya mata aure ne kake da wata aure ki idan ya zage wata ka ga nan wannan duburon da kai ko baki ko dogo ko da dare ko iriri duk wannan yana aika danganci sai wata Allah ya yi annabi kar ka yi wani da inda cikin sa sai ya maka kasu ko tireri ko miji ko da dai duk wanda ya kawo da kasu da tsari ne tsari ne tsari irin wanda ya kan jiki kowa ma ya yi ya yi bukata malanta amma abin da yake bukata malanta Allah ya yi annabi ya yi tsari ya yi kaje ya yi tasiri kan da annabi in yana da ya yi tasiri da rama mene ne wanda ya yi tasiri ya kawo da kawo duk wanda ya yi wannan to akwai alama da ya kafa gaskiya duk wanda bai taɓa koyi wannan sai dai koyi zage zage koyi hayaniya ka ka fata wata jami'a. Dan ba san gaskiya ke ba, kai ka kira saurin kiran mutane. Shi kira kai ka kira, kai ya mana ka kaɗa mata ɗaurawa, kai ma ka kaɗa mata ɗaurawa, ni ke kara kuna yi, ko waye zai yi wani tsakanin dai. Sai ma mutum gaskiya da take kala Allah kala Rasulullahi, ruhi ne ke kawo gida da mafarki. Sai a gane waye wanda ke gaskiya. An gane ruhi ne ke kawo gida da zaki ko hayaniya, to sai a gane waye ke gaskiya. to wanda sun ba ta guda ko in kai yi ko wanne ka tafi inda ya yayin da kama da farko kai amfani da usulubi da yan hadisi biyu ba ku ci ba wannan ba da dole wa da kan wannan ya san mutanen mutane su san ka kanta ya san cewa mutanen da suka yi karatu ko wanne ya san bai mutu ba ya san bai haram ba sun yi kira da ba sai an yi wannan ba da bukatar ayoyi da yawa abin da suke bukatar mutum misali mutanen da suka yi karatu ko na boko ko na arabiya wanda sun saba duk ba a kore abu ko a tabbatar da ke da dalili to wannan ka kaɗan wajen koro da liyan kamar su kare. Ina jin jina in da su ba, to wannan su ke bukata. Wanda kuma a iya da da bana yana ganin kuma ita ce daidai da wani tsoron musu ba, magana ta annabi ne bukata. Magana ta kama da Kowa sai ya mutu amfani da abin da ya dace, in ba ga wala ta ba. An bai farko. Wanda zai rubu da dini a cikin nan ba, lalle wani da ka huwa a'ala wa jiran Allah an tabbili, shi ne mafi sani game da wanda ya kauce wa ta وأنا في واقعي بني في أفعل للذين الأبوي أعلم أن الإيمان لا يعلم sai da kace shi ne mafi sani game da wanda kuka da kuka ta sai da duk wani ma da ya sani sai da Allah ya sani ni ko ban Allah ba wani haka Allah ala laysa ala babi sai da kace ayo da man Allah ya sani Allah ne mafi kuma da wanda ya kauce wa kuka ta kina wanda shi ba wanda ya sani ko ala da mutajin ruji ne mutane kuma da wanda yake sani
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم إذا كنت يوم عقوبة فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ثم يتمثل إذا بدأت في الأمر الآخر مثل عقوبة إذا كنت يا إمام بعدين ya halatta karama amma ita ta ramuwa kai daidai abin da ya maka fara yi ba ta yi to wannan shi ne halin shi ne insa wannan ina ba ku amma da ba ya wuri kuwa da gore da sabiri to wannan shi ne fara da yanzu an fara kawo kai ramuwa ina maka ba daidai ba duk wanda ya kada ba ya halatta sai bayani da ya mafi ba a gudu da mawuyi amma kai ya kada ba ya daidai kada da shi an gane ko duk wanda ya sauran kama da wani zuciyarka ya halatta sai ya rama mun kaya na wata mai kalin su halin Jadi dia tu orang rumah dulu dah. Dia tu dia kuma saya apa dulu dah dari saya. Dulu dah dari dulu dah. Wah aku itu mau tu. Jadi dia tu orang dari dari dari orang orang. Kalau ada dari dari dia mana dari dia. Ambil itu. Aku mana ada di menurut. Allah Allah menurut ini. Mungkin jahil ni, mana pun menurut ini. Ia adalah walaupun tabakum amal ada di awal itu tidak ada. Boleh dia أن يكون له ولو سيئة سيئة مثلها ومن أقام أهلها وعجبوا على الله إنه ذلك في الظالم وأن الرجل في الأرض ومن يقرأ عليكم فعلى الله عليه مثل ما لا عليكم واتقوا الله أردت أن تجي حديثا وقالوا أن الله هو الذي saboda haka wannan shi ne cikin bayan cewa ko da wata ajiya ta kai mutum ya tsawantar maka ko kuma a'a shi ne ta kuma ke tsawantar maka wannan ka iya cewa ya maka amma da ya shi ne ta amma ya tafi wannan shi ne ta to ko da nan ne yake cewa shi ne mutum ya tafi bayan ka kai shi ne maka sai kai ya ba ka ya hana ka saboda nan sai ka samu dama a gidan ko a rayuwa sai ka ga wata haja da yake wani kaya yake wani rediyo wanda inda za ka ɗauke da ta yi daidai da kuɗin ka bai Idan ka bai alaka, dan Allah bai fa'a ka gobe mutum ma wuta. Ya fi yi wata hanyar da gudu. Sai ka zo shagon ka ko gidan da ziyara. Ya ka zai kawo da ruwa zai ga malam malam bari ga tsantar da wajen wani. Kudin ka a kasuwa ba zai wuce dubu uku ba. Sai ka tunne da ka a cikin riga ka doshi. yanzu yin kowa ya wasu da ya halaka. Ɗalibin kuma da wani bayan kuma mutum ma wata kuɗi, inda ranar da yake, ya ɗaga sai kuma ku yi cinye ta kuma kasar kai rigar dubu can. To wanda sai kai yake ko albu a nan. Sai da awai ne kuma su ci. Amma kada maliki ya ce da hukumar sai yake awala. An gane ko, yake la ya tozu lahu al-aqlu minha bi mithli ma zalamahu biha idha halaka. Barkuna abin da zan shirki da ya dauka ba tare da shi ba.
وما صبرك إلا إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allah ya wanda ne ya kuri wa masu burka illa billah a kurin mai da kai ba dan kowa za ka wani domin Allah alin sai ka rike ciki game da abin mutane abin da mutane suke ciki ne kin da ban ta banka sai dai ka ku ko yi ne duro da ba wala da mu zai din yin mayin kuro kada ka ji kin kun ji mayin kuro da dan da abin da ta tare suke kullum mai maki duk abin da su kullum da suke kullum shari'a ta da da sun ce wa inna Allah ma annabi na takau ubangiji ta ana yana tare da masu takawa wallazina hum muslimun da wallazina hum muslimun aya a ce wai aka da ba da rubutu ma wato akwai ruwayoyi da suke nuna cewa za ka sani a yakin mai a yakin wato bayan an kuma ce ta nan ba ba da tsola kanka da ya kawo ka sai an ce cewa da kanka ke mutum saba'in biyu da ba mai kuma ba yana an wani da shi sai Allah ya ce wani na kan da ba da rubutu da ka da wannan aya to in da alama alama daidai wani da ba wannan da sun ce mutum da ake haka malamin sarki a'a wannan sune ne da cikin musulmai aka kai aka musu mutuwa annabi ce kin da ranka ke mutum talatin cikin su ya ba mai kusan kaza kuma sun ce aka kasa wannan aya wannan hadisai imamu zubi ya kawo wani hoto a cikin lubabun da kowace da asbabun da zo imamu lubabun ya kawo ko a cikin littafin sa da su zo amma da ya gani sai kai ni ya yi magana a kan tsayibancin waɗannan hadisan dan kada ka kafa hujja da su a kan cewa su ne sanadiyyar ɗaukar wannan aya an gane ko ko da su ba ba wannan yanzu abin da zai fara nuna maka cewa sai kai ne surat al-nahl menene matsayin ta surat al-waqi'a ya yi wani kuma yi bayan annabi yayi zira zuwa madina ya wani abu zai sauka a makka sai ya zanto dalilin wani abu da ya faru a madina wani ya faru a madina ayar da sauƙin sauka ta wari ga wani faruwa ayar da riga sauƙin sauka ke nan hadisai da sai kai da sai ya yi magana da sai da zuwa cikin tafsirin abinda kawai aya take koyar da mu adalci da kuma falalan akwa adalci an halaka maka akwa kuma abin da ke falala kai sannan a cikin Allah da inna Allah ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muslimun Allah yana tare da masu takawa yana tare da masu ihsani Shekul Islam ya bar da yake cewa a takawa ita ce mu'amalatuka li khaliqi subhanahu wa ta'ala kyakkyawar mu'amala tsakaninka da ubangiji wajen kiyaye dokokinsa wajen gina yi Allah ya na bari amma al-ihsan kuma shi ne kyakkyawar mu'amala tsakaninka mutuwar da ya fara da an karfi amma dai su su san mutane cewa wani dutse ko su san mutane su ko ya yi tsariya har sai ya yi wani mutane to ba a yi wa kan da wani ba a kamfani ka yi babu na da wani ba a kan da wani amma wani ba ka yi kama ko ya zai ba ka da da wani ka yi wani wani ka yi wani tsariya ka yi wani da wani tsaye ka yi wani da wani tsaye ne ba ya zuba ka yi ba ka fara ce da ita tsariya ya da jikin na da kan ma'amala kan da wani ya bai wani tsariya kan إن الله مع الذين تقوا والذين عملت خلق أن يحبوا والذين هم مؤمنون والذين عملت خلق والذين عملت خلق حتى عليك الوحي دخل في دين الله والذين عملت خلق كريم فالآن أنا معية مع الذين تقوا معية أو إلى بيت وهي عامة هي عامة سوى أن لا يكون القوة ما يكون من ذوى الأرض إلا هو أعلى ولا حق إلا هو بديهم ولا علم من ذلك ولا حق إلا هو أعلم أي ما كان يكون من السوق جمع عنه يوم القيامة من واحد من عامة سوى أن لا يكون ومن تعريف أن الفتوى لا يعلم أن يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بكل شيء عليم خبير علمت أن الله يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما في السماوات حديث علي بن أبي قال أنا لا أعرف الأدم أكثر ولا ذات سبع أعيانا تعرف في ذات تشكيل من أنا تعرف في الجنة أنا تعرف في الجنة في بعض الله تعالى يقول عن النبي موسى عليه السلام da ɗan uwar da Harun zuwa ga Fir'auna yake zuba ba ila Fir'auna innahu la ya ce ke zuba ba shin wannan ya bari da dadin ka da ake ku shi ba wani da fa kuma ne da kaulan bayyana da annabi ya zakkar au yakta sai da gaba da alani sai ya rabbana innana naqabu an yaquba alaina aw an yaqba sai ya bari kai shi ne da bari kai da adan innana naqabu an yaquba alaina aw an yaqba sai Allah ya ce la ta kafa innani ma'akuma أسمع وأبدأ من ذلك هذه أولاد هذه أجيب أسمع وأبدأ ذلك من هنا جيب هنا جيب وقال إذن قال أولاد دي لكنا فهذا قيم لكي تجد كل أولاد لا يعني تعالى تقول لك أن يكون ولكن لا تعالى جيب كما يكون دونها مرض لماذا وقد أنه تبدو في كل شيء الأولى لا يتعبير لنا تعالى في بسيطة وجميلة وجميلة أما قد يجب أن يكون هذا yana yi nuna masa wannan sai ya haɗa abu da cikin aya ɗaya magana da bai zuwa kan lafi da kuma cewa ya haɗa mutane dan ka fahimci da bai zuwa kan lafi yana nufin zafin kenan tarayya da mutane wannan kuma yana nufin da ina yin da ke da ganin su ko mu bi kalaka sama wa da har da su suka ta iyali in na kawo ala يعلم ما يلد في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون إن يجد أمته على الأرض لا يجد على الأرض منكم تقول وهو بعض هو أكثر آية ومن دائما عندما كنتم أبيت عنده إن العلم أن لا يجد على الأرض ومن دائما ليه وقال في واما أن وانت اللي بقول أن وانا معنى أن يجد على الأرض بذات الله معنى أن ذات مود جنب لكن يجد علم إذن كنت تقول أن يجد على الأرض بذات الله وما ينا يجد على الأرض بذات مود جنب لكن يجد على الأرض أن تعبد والله بما تعملون على من جميل ولا إن وهو ما في خير ما كنتم وأن النبي في فقط حين تبدأ المسيح علمي حين تبدأ الخلق وبدأ الدنيا كما كان. إن هذا كذا غاية يقدر معنا. lokacin ya da magana kan kowace irin matsala da addini matsala da addini ko matsala da duk kowace irin matsala aiki ne ke kanta na farko tsarin na sojin da suka shafi wannan matsala wani mutum yana matsala wani yana harin marana wani yana wata mai zafi guri wani yana surutu ra'ayi wani yana surutu isra'i da karo dukkan su da farko da duk ayoyin da suka fara kaga da fara ayoyin da suka shafi wannan matsala to sai ka kowa kan hadisan da suka shafi wannan matsala ka kara dukkan hadisan da suka shafi wannan matsala to idan ka zo a yanzu eh hawa baya da kan tafi wani ne muhimmi wani ne zai dukkan inda suka yi da guda dukkan inda suka yi sai ka kare ka da gaba daya ka fahimci tsada da larabci daidaitun kalmomin larabci da cikin Qur'ani na da ayoyin na Qur'ani da hadisan da annabi menene ne suke ba a yanzu larabci to sai ka ga menene fahimta ta abaya menene fahimta ta riya ai menene fahimta ta da kariya sai ka yi fahimta ta ba ta ba daga an ka ga ka ga fahimta ta ba to ta kan su ke fata saboda su ne suka samu ida daga bakin Allah da bakin Allah ba ta nan da inda su da addini ba wanda ya yi dole da haka in aka samu fahimta da ta ba wanda ta da ke kwata ba sun ji da ran da nan Qur'ani na da ta an yin suna ji daga bakin Allah da Allah fara yin a rabbi zariya da Qur'ani sai da yi bayan wannan ya ji sai ya ga wanda ta da ta mun nan to yadda za ku yi fahimta da daidai ka dace da fahimta da ta in ba ku fahimta da ta da ta ya kana da ya kana da mun tafi da rabu bi ma da ma bayin da huda wa yatabi ghayra sabil mu'minin yuwallihi ma tawalla wa yusihi in ka ba da Allah bayan ya ta bayyana da ku ne da kake da wanda ba mu ne ba ya ta ba da shi wanda ba mu ya ta wanda ba mu ne ba kake wanda ba ne ba ba wanda ba ne ba wanda ba ne ba zai dade ba ta ba da shi ne Mariya an haka wata Mariya an Allah ta da kowa da jin da nan za ta kuma irin ta amma Mariya ka ke nan da ke tarayya in ce inna Allah ma anzila ta kawo wanda jin an mutu wannan dani akan Allah ta guda ku yana tare da su kuma da taimakon sa yana tare da su da kulawa yana tare da su da ba su a da lokaci dukkan an san ke mutum ko gani ne to ne ke kan wani sura ta yanzu ko zan da cikin rubutu da kai kenan wanda yake ce sura ta goma sha bakwai a cikin jerin surori na alqur'ani kuma sura ce wanda take makiya kuma tana kwantar ayoyi dari da goma sha
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
وليس على ذلك الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بأرضه كتبت عقوله وعنده أسرى بأرضه كثيرا جري لقاؤه. بين الأسر الخنجر الذي من المسجد الحرارة مثلثي الكرمة نوسع إلى المسجد الأقصى بجوع مثلثي من المنيحة وضعنا لكم مثلثي كل المسجد الذي باركنا حوله كل مكتين البركة دورة فيه ليريه من آياتنا من وأن كثير درجة الذي تملون مثلا من آياتنا ونفاتنا آيين إنه هو السميع البصير الذي يجي الله تعالى هو السميع حين ولدت اليتيم البصير ولدت اليتيم إن دون آية تجد العبارة والإسرائيل لآية ما يتعلق بالتحديد Isra'il shi ne tafiyar daren da aka yi da annabi. Daga masallacin Makka zuwa ga masallaci na kudu almasu da aka. Wannan tafiya an yi ta ne a wani ɓangare na dare. Kuma an zo ne an tafi da shi a kan dabbar da ake kira wura, wanda ta kai al'adari ba ta kai doki ba. Da dabba mai tsauri in yadda hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim yana faɗin kaurinsa idan ka kada kafafunka na gaba inda kake ajiye su shine iya kabo da idan kai gano. idan ka zo a kan wani da ka da wa inda iya yi shi ne da ke zama yana da ke zo ne da ke zo ne ke zo ne ne ai da ka ta ki kuma da ke ta da wannan tafiya zuwa mallakun kudi da aka je mallakun kudi kuma da ne zuwa sama aka auda annabi sallallahu alaihi wasallam wa da ya yi kamar shi aka yi kuma sama ta da aka yi an zuwa sama bai har kuma aka wuce kan har inda malaikatu zai yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa da ya shi kada ka sa ubangiji ta Allah ya da san surori guda biyar ba zai yi bai ne to wani ibrahim ma da shi ta bani sai a ibrahim da mirajin nan shin an yi da annabi a mafarki ko a barki dan ce mu dai dai an yi da mafarki shin an yi da annabi sallallahu alaihi wasallam da ruhin sa ne ko har da gangan jikinsa ko da gangan jikin kaɗai ban da ruwa zance mafi inganci an yi ne da ruwa wani kasai saboda duk abin da za ka gani lokaci na wani hadisi wanda zai fara fahimtar cewa an yi isra'i ne a mafarki ko an yi isra'i da ruhin annabi ba tare da gangan jikinsa ba to wannan ba shi ne fahimtaccen magana ba fahimtaccen magana an yi isra'i da ruhin annabi da kuma gangan jikinsa kuma a fahimta ba a cikin mafarki ba domin da za a ce an yi ne a cikin mafarki ba a wani jayyar yanzu sun zo ne mafarki shi da zan gare da zai mafarki dama an za a mafarki ta iya yin wurin yana da ba zai yi ba ba a mutu da zai yi annan ba amma inda aka yi hukuma da cewa aka kai sai su ce da cewa da iya daga mata zuwa gobin mata idan sun tafi ba a tafiyan kwana arba'in to ya ga ya yi sai wani adalci da to kuma daga mata daga bai da wani kuma a tafi bawa kuma a je a dawo kuma raina a matsayin da dare ba ma dare gaba ɗaya ba sai su ce gaba ɗaya ne da zai yi shi ne dalilin da zai yi yasa ubangiji ta'ala da zai kawo kisa ya kawo da kalmar subhana domin kare kawo cewa abin da zai yi ba suna nuna gajiyawar Allah suna nuna kudurar ubangiji ba za ta iya yin ba nuna ba zai iya haka ba kuma kamar tsawaya ne tun da tsawaya ne sai ubangiji ya sarkace kan sai ce subhana alladhi asra bi abdi sai ne tabbata ma'ana kamala da tabbata kudura da kakkiya da ilimi da kakkiya da tabbata da wanda ya tafiyan dare da bawa sai ya kawo kalmar abu wanda kalmar abu kalma ce tudraku ala ruhi wal jasad ba la ala ruhi wahdaha wa la ala jasad wahdahu الروح والجسد من عبد ليلا من الذي على الأرض وما أرض وهو قبل إذا من ذلك ذاك هو أرض أما روح من كل باب ذلك لا تبالي كده تنزيل بجي من كل باب يجي لا تبالي كده لا ولا لا تبالي كل قيد روح من الذي في الجماعة ينزل إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله للرب من آياته يجيبه هو يجيبه هؤلاء إبراهيم وأن تجد عظيمه السيد إبراهيم إيه وأن أبراهيم مسجد المسجد عندنا kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo bai da lokaci la yi wa annabawa sallallahu alaihi wasallam da yi sannan kuma da yaje sama kuma ya rubuta annabawa a tsawon farko ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam a zuwa ko to annabawan da yake sallallahu alaihi kuma ya je ya rubuta sannan kuma a kisa an ce annabawa da ba su amma kuma da yawa da kullum da da kalmi ko to sai a yara da mutu kuma da ba mu to yiwuwar cewa annabawa da ba su sallah ko kafi wani al'amari ne na kai ba ka da shukun da za ka tabbatar ko da ke tabbatarwa sai kana wanda yake da nufi ya ka sai a zo da nufi da ya yi da ya ba wanda ba da nufi ba ke yi kuma abin da ya ka bai ko kuma ba a yi shi a yi ko Qur'ani ko hadisi ya tabbata cikin hadisi ba sai ba ba ba hadisin muslim annabi da yake na ga nan mutane Allah sun gaba hadisin Abu Ya'la al-Mawsi annabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya yusalluna fi quburihim annabawa su suna iya gaba hadisin hakim an-nisaburi Abu Abdullah shi da ibn Bisrail suka ce akwai bawa abin mu za a gaje da ana masa tambayoyi cikin kabari me za ka ce gaba da kaza me za ka ce gaba da kaza sai ku ku ba mu dama in kullu na kula da hadisi kan ba ba sai mu ku ce ka an ka tambaye in ka ga mu da ka yi imani da Allah amma yaya za ku tashi ku yi rukuyi ku yi ku gada ni ta hiya ni da an ba wa an ta wuri dan mutum wannan ya wuce gefe ne da zai ci gaba Allah ya yi ya wuce cikin kalwata ba a hararo ta hanyar tabaran ganin ido sai ta hanyar tabaran wahayi in wahayi ya ce akwai dole kai ta akwai in wahayi ya ce babu an ce ta babu dan karamin abu da yake mai rikuwa yanzu zan kwanta kusa da kai ne barci a cikin barci na gana kusa da ni ba har ni na gama kana nan amma ina farkawa sai yake ba ta labari na yi sarkin kula ta biyu ina gudu na sha da kai in tafi in tafi har na fara cewa na kai da kai ina haki na farka na fara mata kana ba mutu da ni ba su rubu ba ba da ni ina gudu ba lokacin na fara cikin roba kai ta mata ruwan ba amma kuma da kai na ba ta kai kuma kai ta amma an yi yawa da ban ko da yana mai fara kuma kai ta saboda halin da ne na tsangaci ya sha bamban da halin da lokacin da ke halin da daga bayan mutuwarsa ya sha bamban da halin da lokacin sarki lokacin rayuwa sai na rayuwa ba din na bayan mutuwa ba abin da zaka yi shi ne wani to a babu da kira yake da kan dukkan waɗanda suka kauce wa irin wannan sun ga hujja da hankali ne duk ikhlasi da rayuwar da gidan duniya da abin da zai biyo bayan mutuwa abin da kake biyo bayan mutuwa ya kawo mana rayuwar da duniya kana farki ma abin da ke faruwa ya kawo mana abin da kake a abin yanzu ya da ɗan shekara da ɗan shekara da ɗan bori ya kawo zai kama aiki sai na jin bori ya aiki wanda ke ke bori amma mun kuma da yadda kuma sai ya kama da kalmi saboda mai suna cikin barci hali cikin barci ya kawo mana halin da ake cikin to haka halin mutuwa ya kawo mana halin da ake cikin rayuwa to abin da wani abin na rayuwa wani mutum ke da amma bayan mutuwa kuma sai abin da Allah ya ce mata abin da maza Allah ya ce kuma dole mu tsallaka annan to sai وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب من هو النبي موسى عليه السلام الإسرائيلي وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولم يكن يدري إذا كنت هي بني إسرائيل وأعطيه الإسرائيل أعطيه الإسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا لم يقوم بإسرائيلوات ترك إنسان دنيوي وما بيانا وكيلا وما كان مجد في الله معنى تبقى على الله تكأي ثم تبقى جريم تكأي ترك الكون وانت بسيطة ومن في إسرائيل لكسين أسرع أتوا أنه مكان كانت له
ومن حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا من دنيا كمن حملنا wannan munada mudaf an kafi harfin nidai ya zurriyata man amanna ma'ana ya ko zurriya na waɗanda aka ɗauke su cikin jirgin ruwa tare da annabi Nuhu ko duk da Allah ko kiyaye da Allah kamar da annabi Nuhu yayi inna kana abin da kuwa sai annabi Nuhu ya ce ba wa wanda ke guda da shi ma'ana wannan wannan dukkan mutanen duniya domin duk wanda ke nuna na rayuwar su jikokin jikokin waɗanda suke cikin jirgin ruwa ne tare da annabi Nuhu domin da Allah ya aiko da wato bana sai cewa na gobe cikin jirgi da suka yi wani jiki kuma ya ɗauki nau'i guda biyu cikin dukkan dangin halitta mace da namiji saboda cewa ne kullum dangin ne nan nan ko kaɗan da suka tsira duk wanda bai ci jirgin wannan ba ya riga ya rame ya halitta bayan jirgin ruwa ya tafi an dune da mutane gaba ɗaya da kuma sai Allah ya kawo su ne ya suka ɗauko domin suka hayayyafa suka hayayyafa har mu ma da ba su kalma yau to shi Allah ke kira da zurriya waɗanda aka ɗauki cikin rigiro tare da annabi kuma su ya ko zurriyan nan to suna da wato kafin da annabi ne inda muka na abin da kura ya kasance ba wani godiya da kuka da wani ko
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتسجدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما فأثنى عليكم كتابا لنا إن شديد فجاءوا إلى نفسها وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأنذرناكم بأموال وأنذرناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وقضينا إلى بني إسرائيل lalle mun yi umarni ko mun bayar da labari ya zuwa ga wani Isra'ila wa ran kitabi a cikin littafi wani ya zama ce cewa na uku inna fil ardi marratayn kuma ni Isra'ila za ku dinga amma akan kafa har to biyu wa la ta'lamu dhuwan kabira kuma za ku zanto masu girman kai girman kai wanda yake girma wato wannan kuka da kenan Allah ke ba ku labari kun ta kauka ruwa a idan ja wa'adu billahi ma idan lokacin tsaya daga cikin karnin nan guda biyu abin da zai faru shi ne faru na alaƙin shiga da nan sai mu turo muku da waɗansu bayi na nan muna fata da yakin ta ba a karan nan na farko sai mu turo da waɗansu bayi za a samu abin ta farko ko mu ba a cikin take za a samu abin ta farko a ga ko ila da ila shi sai faru a cikin gari ma'ana da shi da yake riban take kuma yadda sai bayi wa kana wa'da mafula wannan mun alƙawari ne kun tattauna ko kun ko kun ji ta Allah suke kalla a lokacin na farko da su malamai suka ce shi da aka yi musu da nasa wani wani mai yaki ne wanda yake na adawa da duk da suka musulmi bane wani tsari ya tantana musu a sai suka ce a a lokacin da suka wannan barna sun yi da suka yi wani jagoran mai suna jaru to a lokacin Allah ya turo wata runduna ta falo wanda aka zo aka bar yaki da karshe annabi Dawud alaihi salam wanda daga baya sai da kuma ba ta masa ne kenan wato ya kace wato jaru ko ka Dawud jaru wa ta Allah masa wa to in shi ne lokacin da na farko da Allah ya san kun yi kan lokacin da ba shi ne ka ga da ko ka da ku tsaya ne ya to kan wa kuma da ke sun ma da Allah mun fara ale shi da ba ya shi mun fara da wani da shi ne fara da yuku alaihi kadal ko abokan alawar wanda wani jinin kenan zai ku da kada kan cewa wannan shi da ba shi wahala ko da kuma kada kan tsare ne shi ya da Allah mun fara ale amma dai shi da mun وأنزلناه لأموال الغنيم مبارك ترى عطشه مبارك ترى منكم وإنا ترى عليكم وقال ربها بكل سعادة وجعلناكم أكثر نفيرا مثل ما تكون مطي يوم الدين يحمد الله haka za ku yi bayan ai da an tsanta nan ko ta mata to da wani kuma wani ne zai faru إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا.
وعندما تبقى مثل هذا وكما أدعوا وهم تبقى يوم هذا الذي هذا من يدي abin da zai tabbatar muku da haka da zuciyar da kuma rikin kalmar da take ne da ne ku jara alaƙa tsakanin ku da Allah in ahsantum ahsantum ya mutu a lokacin sun sun so da ayyukan ku da maganganun ku da akidar ku ahsantum ya mutu to kun yi da domin kawo ne ku wa in ahsantum in kun muna na aiki kun muna na magana kun muna na akida kana wa da hadin sakamakon zai kuma da kawo in za ja wa an ta idan lokaci na biyu ya zo na ƙarshen da za ku tashi yi ya so zai zo a gwamnati Allah ya kaga haka domin ya nuna na fuskar ya dinga nuna wahala wa yadkhulu al-masjid kama da kalu awwal marra ya kaga haka domin duk wanda ya ji ya samu damar da samu Allah din da dole kama da kalu awwal marra kama yadda duk suka ji a kai na farko da ibada wa yukaddiru ma ala kabira wa yukaddiru kuma domin su ruta ma ala duk abin da suka samu na karatu da tafiyar ya cikin wato za a sake muku wannan shi kun sake muku nan biyu a sake turo waɗansu ya su ba su wahala to shi ne ke ɗin za su zo karo na biyun nan shi ne wani suka zo karo na farko wani su malaman suka yi wani su malaman suka yi a shin waɗanda za su zo karo na biyu san sanawa ya gudu a zaɓin nan shin an yi da sun yi ce a zaɓin nan yau ba ko kuma nan da wani za su zo wani su malaman suka ce an yi abin yawo shi ne lokacin kuma zan ka sa ya lallata su an gudu da yau da kuma da yanzu an san da kan da dama an wahalar da yahuda ko da da da da an yi faru lokacin salama sai mai ayyubi a cikin kani na biyar wanda ya dawo da musamman mutum ya dawo da musamman mutum ya da da yahuda da wanda waɗansu su suka yi kamar abin ya faru waɗansu malaman wasu su a wannan shi da cikin manyan alamomin tashin kiyama rusa wanda za a yi mutum rusa wanda ta tafiya wanda daga ita yahuda zai fara da ya gaba duniya ya ake ce sai ta ja a wa'adul akhir to dan alƙawarin ƙarfi ya zo shi yasa wannan ta bai faruwa a nan gaba yanzu duk inda Yahudawa suke daga wasan jamus daga Amerika ne daga Habasha ne daga cikin jamhuriyoyin da sun ce tare da Kobe duk suna yin hijira suna komawa Allah kuma korar Falastinawa ana gina musu gidaje Allah zai tsara ko zai guda sannan mutum zai je guda ya ba wa da aka dan Allah ya alƙawarin yin gudu da zai zama lafiya ba an yi zuwa lokacin da sai zo a yi gudu in dai bai gudu a duniya duniya ba su ma lafiya فهذا الذي فضل من لك وإن تقدم ربك ليبعثن عليه إلى يوم القيامة من سوء سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور لأن العقاب من عبارة عن سؤال الذي يريد أن يقول هذا لك فهذا الأمر يكون لكم لم يكن لا يمكن تعليل هم بقومين كيف يريد مليون كفرة أما يقول قال مليون مليون كفرة قد رأيت الوجود أو الدنيا مليون كفرة حتى تبقى هذا بيتنا هذا هو لا اجتماع بالنسبة أما يقول على الدنيا كفرة ayyajin ba ta kan ayyajin kabila da kabila kan ayyajin kaza da kaza kan kawai sun yi gudu sai da makamu sun yi gudu ba da jiki sun yi gudu mawla da ke mutane ya fara walwalan ya fara samun aiki sun yi gudu ya lawa a karbiyyar shugabanni na kasa je masu tasowa su rinka kakan ma su gudu suna cewa su bankon su na ajiyewa kudin da idan mutum nan da za a dawo ya yi gudu ya idan da gudu za su malaka a duniya. Aure da ya malaka ya tabbata duniya mutum ya gudu. amma duk wani hujji da take cikin cewa duniya duk da take amma Allah ya nuna abin zai zo kuma a ruka to a gama to sai a yi عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا أقاركم أن يرحمكم لن يؤمن به زي يا أهل الرحمة أدريكم إذن تكون أدريكم إذن كنت تكون أدريكم أما وإن عدتم إذن كنت تكون أدريكم ألا كنا ولكن الله أعذاب به وإذا أنتم وأنا وأذنكم ولأن جهنم للكافرين حسيرا والذي سنوتي جهنم لمثل الكون حسيرا من تنسيع وقمتي وقم الكافرين وإن jama'a kamar yadda aka sani a duk shekara akan fara ziyarar musamman zuwa ga wuraren kurkuna musamman daga wannan masallaci ne a karka inda kan kwanaki na da za a ko wani tsari za a yi da wani zuwa wani kwanaki masu zuwa da aka ko bukatar yan uwa waɗanda suke za su iya bayar da taimako musamman na sutura ko ta maza ko ta mata su su kawo taimako za a tsara har zuwa lokacin da za mu zuwa da ya kai gaba daya waɗanda kuma za su taimaka da kayan abinci to su ma ana fara da su ko taimako na dukiya ko taimako na sutura ko taimako na kayan abinci idan an kawo wani a maimakon su masallaci a nan gurin akwai wani kuma na masallaci su da ba ilu lillahi ta'ala idan har an kammala fara wannan taimako kuma za mu je gaba Allah ya yi wa taimaka sannan kuma an yi da sun yi da yadda za mu fara a salatu ta ko lokacin kuma shi ne karfe ɗaya na dare da Allah ya yi kamar yadda aka saba ko su ta insha Allah ina ganin saboda yadda lokaci ya zai zai wanka da ma dan ne ba kuma duk da kuma mutane ma sun ta sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh